إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام لعلكم معي في صفة خطبتنا في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وفي مسائل الثلاث خطبتنا اليوم ستكون إن شاء الله في مسألة ثالثة من مسائل الثلاث ألا وهي قول المصنف رحمه الله الثالثة أن من أطاع أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أيها الإخوة الكرام هذه مسألة أخرى من أكبر القضايا ومن أجل المسائل التي تشتمل على أصل كبير من أصول الدين ألا وهو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين نعم أيها الإخوة الكرام لا يستقيم دين العبد إلا إذا حقق الولاء والبراء قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وارتدى مرضاتي تصلون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أمين يا رب العالمين إمام مسلمين أتقيتك har yanzu dai muna cikin jerin hudubobi wanda suke da alaka da mas'ala babba ta rayuwa ta dalilin samar da mu shine mas'alar tauhidi kuma muna cikin kitabul usulu salasa cikin mas'aloli guda uku da muka ambata wanda wajibi ne mutum ya san su kuma ya aiki da su mun gabatar da mas'alar cewa annallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamla bal asa'ina rasula bayani ya gabata na Allah ya halice mu kuma ya ciyar da mu bai bar mu kara zobe ya da manzannin Allah mu yi matsala ta biyu ta cewa duk wanda Allah so Allah bai yarda a gama shi da wani cikin ibada shi ko mala'ika ko annabi da bayani ya kan mas'ala guda uku yanzu kenan mas'ala ta uku a cikin guda uku mun yi biyu sauran ta uku a yau yan uwa mas'ala kamar da malamin ke bayani kan cewa mas'ala ta uku duk wanda ya yi da'a ga manzo na Allah kuma ya kaɗaita Allah da ibada in dai hatta wannan abin gaskiya ne da'a ga manzo kaɗaita Allah ya tabbata ga bawa to duk mai wannan hali baya halitta gare shi ya yi soyayya da duk wanda ya kan gare ma Allah da manzon shi ko mun kusan shi da shi ko mun kusanta da shi ya ka faɗar Allah subhanahu wata'ala inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa baiwa ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira baiwa a same su suna soyayya da duk wanda ya kangare ma Allah da manzon shi ko da uwayensu ne ko da ɗiyansu ne ko da ƴan uwansu ne ko da dangi ne nesa in dai mutum duk wanda saba ma Allah kai mu imani da Allah da manzon Allah na gaskiya baiwa a samu soyayya a zuciyarka ta duk wanda ya kangare ma Allah ko mun kusanta da shi ya kai maka irin wa'annan mun kusa da kai uwaye iya ƴan uwa dangi sai Allah ya ce waɗannan masu wannan hali wanda ba sa ɗaukan duk wanda ya kan gare ma Allah masoyi su ne wa'inda Allah ya tabbatar da imanin gaskiya a cikin zukatansu ya ƙarawa su da wannan imani kuma su ne suke da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala ne shigar da su gidan aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin wannan gida na aljanna kuma an shiga ba zuwa ba ake a dawo an shiga an ƙare haɗa bada ne kuma innan su ne wanda Allah ya yarda da aikinsu su ma za su yarda da abin da Allah ya basu yace waɗannan masu wannan hali su ne runduna ko ƙungiya ko jama'a ta Allah kuma cewa ku sani cewa jama'ar Allah masu bin hanyar Allah su ne masu samun rabo gobe kiyama yan wa wannan mas'ala ta alwala wal bara da yawa mutane da suna koyar kushin kulawa da yan wa'iya daga cikin jigo na imani za mu ji ruwa daban-daban insha Allah a gaba cewa so da ki aqida kuma addini ne kai musulmi ne imani da Allah da manzan Allah akwai wanda aka wajabta ma dole ka so shi ka so shi Allah ya baka lada na biyar ga Allah kuma ka ki shi Allah ya kama ka dalilin saba ma Allah akwai wanda Allah ya haramta ma ka so shi ka ki shi Allah ya baka lada ka so shi Allah ya kama ka da laifi shi ta alwala wal bara so da ki ibada ce kuma iya daga cikin jigon imani kaga a wannan wuri cewa Allah ta dinni imani da Allah da manzon shi da da gaske baiwa a samu soyayya a zuciyar shi ga duk wanda ya kan tare mu Allah ko mun kusancin shi da shi wata haya Allah subhanahu wata'ala na cewa ya ku masu imani kira masu imani ka ku ɗauki duk wani makiyina da makiyanku ka ku ɗauke shi abokin soyayya ku rinka sa son ku game da wannan bawa na Allah alhali wannan cewa sun kafirce ma Allah sun kafirce ma abin da ke hannunku na alkur'ani kuma daga cikin aikin wannan kawari a wancan zamani sun hudda manzan Allah da masu imani daga garin Madina dalilin imaninsu da Allah da manzo na Allah Allah ce ka a samu in dai kun mutu jihadi da neman yardar Allah ka samu kuna soyayya da kalaki irin waɗannan mutane kuma an ma kayi Allah ya sa abin da ka ɓoye a zuciyarka da abin da ka bayyana a wajen Allah da ɗaya in wa wannan aya ta sauko kan dalilin ne akwai kissa sananna wadda Imam Bukhari ya roto Muslim ya roto akwai haɗi bin a cikin sahabbai haɗi bin Abi Balta'a aya ta sauko kan shi haɗi bin Abi Balta'a ɗaya cikin sahabbai ne cikin muhajirai annabi sallallahu alaihi wasallama adata idan zai fita shahadi yaki in za shi gari bai bayyana wa mutane sai an mutu daga gari saboda mun haukai masu kai labari sai saki hanya sai fita sau to bayan nan sallallahu alaihi ya fita zuwa badar akwai hatib cikin musulmi cikin muhajirai sai wani tunani zo mishi ganin bai da alaka ta jini da mutanen makka kuma yana da iyali a can wannan dalili sai sa hatib ya yi takarda ya aika wa ƙwarishawa ta hannun wata mace ta kai ma ƙwarishawa ta ba su labari ga manzan Allah a hanya wanda jin haka kenan za su ga iyasansu iya da alaƙa da su kenan zai samu sassabci a wajensu wannan abin ya wakana ya yi karin takarda an sun zamani babu waya salula ko a a ya wahayi daga Allah kai tsaye wannan ruwa bukhari ta musulmi ya kawo ta sai ga wahayi daga Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah labari daya cikin ku ya aika wata da takarda zuwa ga Qurayshawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo Ali da Zubair wata ruwa da Miqdad maza maza ku tashi ku kama ku nihi hanyar maka ku share ruwa ta kha wani wuri ne sanin ruwa ta kha ku je ruwa ta kha wannan wurin in kun je dan kun iske wata mace akan abin hawa kai raƙuma abin hawar da ku tambaye ta ta baku wata takarda da aka ba ta kai mutane maka ku ba wanda ta baku ku dawo da ta ali da zubair suka kama hanya daga gidan suka kama hanya inda manzo Allah ya musu suna zuwa wurin sai ga wannan mata akan abin hawan ta wahayi daga Allah suka ce bayar Allah takarda tani da ka baki kai ba mu ta sha'a ta takarda suka bincike kayanta babu wani takarda ko ce min imani maza da bai ƙarya akwai ko ki ba mu takarda ko miki zurba ne woki miki zur dole ne da gare da gaskiya yake takarda ta sa a cikin gashinta ta hudu daga can ta sa ta koyi ta hudu ta ta ba su takarda yana bude su bude suka dawo takarda madina ya rasu a hanya kai ya rasulullah ga takardar da muka samu a wajen manzon iya buɗe wurin takarda sai ga shi da hadi bin abi balata da sunan shi da komi dan su san shi ne zakurai shawa shi ya da abin mu'amala cewa ga manzon Allah yana zuwa gare ku manzon Allah ce hadi mahaza me wannan kuma daga wajenka yace ya rasulullah kai ga hukunci kaina ni na ya hakari a wajen shi dalilin ku mafi yawa suna da dangi a makami ba na dangi na yi haka ne don su ga ina da alaƙa kyakkyawa gare su amma na san ba sa iya hal hukuncin Allah umar ya rasu Allah ka bar na kudin ci biyan shi na hukki ne in cire kan shi kuran to ana abin me yasa ana hada baka uzuri sai manzo Allah ya ce ma Umar baka da labari Allah subhanahu wataala cikin bayan shi ya dubi duk wanda ya je badar Allah ya manu ma shi tun ƙarfi fata lakum da a komi ku yi shi Allah mai kama da lahi ya ce duk ɗan badar Allah ga huta mishi to haɗu iya cikin mutanen badar kenan bai yi wa abin da kake nema a kashe haɗu wata kuma hauki na wani kuskure ya riga ya yi ɗan wa almuhimu dai a nan wannan aya ta saba ko ka irin wannan bayani a gaban nan kenan kakka yarda domin in tsaye ranka wani abu daban na alaƙarka da kawuri ka ƙabin soyayya wannan ɗan uwa alaƙar ka suka sarari amma wata magana mara kyau gare su ya ɓata da rashin daɗi saboda alaƙar shi da su ta kai daya ta uwa ba wani bai ya soke su kai ka ɓata rai kai ma ka so su haɗari ne iya rage imanin ka wannan ɗan mutane da misali ka haka balo haka balo za ka ga mutum wani arne ne ko a kai wa bayan arne ma a kowane suke adawa da musulunci amma kai hama ce da wani kuma san shi ke da gaske haka ga musulmi a garin musulmi wai hana addu'a haka wasu lalatattun malamai wai na wai sarkan ƙwari ba wai kaza ta ce wasu su ci ballo ka akwai rashin imani akwai rashin hankali ne addini musa addinin ka ba kai musulmi wanda ka addu'a wai ga wani aure ne wasu ballo ina magana imanin ka na ga wani a makwancin da na iza wallahi da riga ta sunan nan ballo a jikin shi da sunan nan ballo a jikin shi mu koma gefe da shi ci ɗan uwa na kasan shi ya ɗan ballo ne kasan alaƙar shi da kai ya ce a na ce wannan kiriri ba ɓoye ba bayan kawuri ne ya ce an mai tambaya a duniya mai kaki ya ce na haƙƙi a musulunci da musulmi ya ce ba abin da a duniya ga musulunci da musulmi ga shi kai kasa haka na hawa da rigar shi ɗan muna iya da yawa bayan wani yawa a yau cikin gida haka kokowa kokowa ne za ka arme arme gangariya a hiri ya armenci amma kana san shi dan ɗan garinku ne kai kada zai ka takobi a baka takobi ba gaskiya abin da ya ce ba ɗan wani addini da ra'ayi bane ba ba mun da in kuka ce sai Allah ta amma da sai wai an wai din wai sai wai addini ake so wai shi zai bar ra'ayi so ake abin duk da kan ayoyi ba da sai wani hukunci so ake dai ya dace da zamani inda kuke yau shi zai duba addini ba ko ku bi shi ba to ba haka bane tsakani ga Allah bai halitta kaso arni bai halitta kaso kawuri kuma laifi ne wata aya Allah subhanahu wataala ke ta ya kuma masu imani kar ku yarda ku ɗauki kawuri masoyi ko muku tsanka da shi Allah ce a takaice wata aya Allah ke cewa kar ku riƙi yahuda waɗanda sauri masoya tsakanin su masoyin juna ne jiya suke adawa akan haɗa kai suke wannan abin sananne jiya suke adawa tsakanin su inda ka masu imani ne za ka san haɗa kansu akan Allah ya ce to duk wanda ya kuskura wa mai yata wannan hulunku fa innahu minkum Allah ce duk wanda ya soyayya da su a cikin ku Allah ce fa innahu shi waye da kansu minhum shi ma tare da su Allah ce dan wa hadari ne a takaice mas'ala ta imani abu ne na gaske aka ce ko uwaye ko iyaye a wannan magana cewa ko uwaye ko iya duk wanda suka bar ma Allah na iya karantar da kai duk wanda ya bar hanya duk wanda ya kan gare mu Allah ko zai saba Allah dan iya babanka dan iya dan uwanka dangi ne karka yarda da ka mai da'a a yi da kai ka bi shi dan kusancin ku da shi Allah shine aula minhu Allah kamata ka duba kan wani abin da ke so a yi da'ar Allah ne saba ma Allah ne in ka ga akwai saban Allah karka yarda wani da ɗan uwa dangi ka musu biyayya kan saban Allah in wa masala ce mai girman gaske da cewa masala ta addini alwala wal bara insha Allah darasi na gaba zamu yi da insha Allah sallama